الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani da girma wanda yau muna hudu ko biyar biyar ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 15 ga watan uku shekara ta 2022 muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 22 yau zamu tashi farkon aya ta 23 fadin Allah ta'ala innal ladhina yarmuna al-musallati al-ghafilati al-mu'minat لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ce innal ladhina yarmuna al-musallat lalle waɗanda suke jifan al-musanat kamamun mata bi ma'ana waɗanda suke zargin mataye mutanen kirki masu kame kansu aka samu wasu suke zargin su al-musanat inna masu kamun kai sune Allah ke al-ghafilat waɗanda ba su ma san me yake faruwa ba game da al'amarin alfasha ba aikin su bane kuma ba hanyar su bace al-mu'minat masu imani Allah ce masu zargin ma waɗanda suka hada wannan sifofi uku al-musanat masu kamun kai al-ghafilat waɗanda suke ba san me yake faruwa ba game da banna bi ma'ana ba aikin su bace al-mu'minat kuma mu'minai ne su matan nan aka samu wasu suke zargin su da aikata alfasha domin su bata musu suna ko su bar da mutuncin su masu wannan aiki Allah ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah an ce su duniya da kiyama wala kuma azabul azim sannan kuma suna da azaba mai girma a gobe kiyama anan Allah ta'ala yana bayani akan salihan bayi mata waɗanda suke da kamun kai ga imani sana kuma alfasha ko aikin banza ba aikin su bane ba hanyar su bace amma sai a samu wasu lalatattu suna iya kokarin su su ga cewa sun zubar da mutuncin wa'annan Allah ta'ala ya ce mai kokarin bata nagari Allah ta'ala ya ce Allah an ce su duniya da kiyama ƙarƙashin wannan aya ummu na Aisha radiyallahu anha ta ce lokacin da munafukai suka rinka zargina da wannan abu ta ce wallahi ba ni da labari ma ni ina yawo a gari da kuma anguwa in tafiya ta kama a fita ashe in na wuce yi ake da ni ni ba ma sani ba ta da ma labari ba wai kayi laifi ba ne kana tunanin an sani ko ba sani ba a ita ba ta da ma labarin me yake faruwa bannan da ake danganta mata ba ta labarin ta zagin ma da ake yi ba ta labari shine Allah ta halaye al-ghafilat waɗanda ba san me yake faruwa ba gami da abin da ake danganta musu masu yi musu irin wannan Allah ya la'ance su anan sai aka hawo siga ta mabni lil majhul lu'inu ba ga man la'anahum ba sai aka ce an tsine musu malamai suka ce wannan kalma an tsine musu take nuna tsinuwar Allah ta tabbata ga mai irin wannan aiki tsinuwar mala'iku ta tabbata ga mai irin wannan aiki tsinuwar salihan bayi ga baki ɗaya ta tabbata ga irin mai wannan aiki menene tsinuwa Allah an malamai suka ce huwa al-tard wal ib'ad an rahmatillah shine a nisantar da mutum daga rahmar ubangiji kuma a kore shi idan aka ce Allah ya la'anci mutum to ba shi ba samun rahmar Allah shi yasa a matsayinka da musulmi karka yi abin da zai jawo maka tsinuwa kuma kaka tsinewa kowa albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tsinuwa ya ce duk mutumin da ya tsinuwa to tsinuwan nan za ta je kai tsaye akan wanda aka tsine ma idan ba ta cancanta ba bai cancanci tsinuwa ba to tsinuwan nan sai ta hau sama idan ta je sama ta daya sai ta isko sama na a rufe ta sai ta dawo ta sake dawowa nan duniya sai ta zo ta fada kan wanda ya tsinuwar shi yasa duk wanda bai cancanta ka tsine mushi ba in ka tsine mai karshe akan ka abin zai koma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga ma mata yake tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar ya kuma ta ku yawaita sadaka domin da naje Isra'i da Miraji da aka nuna mini ɗan wuta da ɗan aljanna maza sun fi yawa a aljanna mata sun fi yawa a wuta suka ce ya rasulullah me laifin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace takfurnal ashir kuna butulcewa abokin zama mijin ku zai muku alheri amma ku iya yarda da alheri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa takfurnal la'an kuna yawaita tsinuwa abinda bai kai ya kawo ba mace sai ce tsinuwa shi yasa wasu iyayen su ne sanadiyar lalacewar ƴaƴansu ko da yaron kai ba daidai ba ko yaron ke ba daidai ba rai ya ɓaci makura abinda zaki ce shine Allah ya shirye ka Allah ya shirye ki komin lalacewar ɗanka kaka tsine mishi komin lalacewar ɗiyarka kaka tsine mata domin idan ka tsine mata fito magana ka baci idan yaro ne yake sace-sace sai ka tsine mai albarka to yanzu daga sace-sacen zai ƙara gaba ya koma yana yin fyaɗe har ma kuma irin ƙasar ne yake suna caka wa 'ya'yan mutane wuka wa ya fi mata wannan shi yasa wasu malamai suka ce hatta da ɓarawo in ya shahar a anguwa to bai halatta a tsine mai albarka ba kamata yi a ce Allah ya tsine wa ɓarayi ba cewa Allah ya tsine wa ɓarawo wani allamin mu'ayyan la yajuz masu laifi ana yi cewa Allah tsine wa mashaya giya amma ba cewa wani da ya sha giya a ce Allah tsine mai shi a karan kanshi la'anin mu'ayyan la yajuz ina ba ta fahimta kenan waɗanda Allah ya dora tsinuwa a kansu idan aka yi tsinuwa ta jam'i ga baki daya to sai ta fada wance amma ɗaiɗaikun masu laifi ba a tsine musu albarka muddin wannan mutumin musulmi ne ina ba ta fahimta kai hata da arni wani arni mu'ayyan gashin shi a karan kanshi ya cutar da musulmi ya yi komi da komi me ya kamata a yi wani zai ce a tsine mai albarka kar a yi cewa za a yi allah shirye shi amma ya halatta a ce allah tsine wa arna saboda misali ka ɗauka abinda ake faruwa yau a yankin gaza an kashe sama da mutum dubu talatin a matsayinsu na musulmi a nan bai halatta ba ka ɗauki ɗaya daga cikin arna wanda zai ce yanzu duk abin da suka yi eh allah ne ce sun yi ɓanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaka kwatanta shi da mutanen Gaza akwai kwatanci ne babu duk duniyar nan gabaki ɗayan su idan suka taru ba wai na yanzu ba tun daga sayyidina Abubakar har ya zuwa musulmin ƙarshen duniya in suka koma gefe annabi ya koma gefe shi kadai ya fi su kai ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk duniya in sauran musulmi daga Umar zuwa sauran suka koma gefe aka ɗauki imaninsu aka cure shuri ɗaya aka ɗauko na sayin na abubakar aka cure shuri ɗaya na sayin na abubakar ya mijayi sauran amma aka je yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijira kenan aka fasa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai aka karya ma annabi haƙori annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka bakar addu'a akan wasu daga ciki Allah ta'ala ya ce a laysa laka min al-amr shay aw yatuba alaihim aw yu'azziruhum sai ce fa innahum zalimun ya kai ma'aikin Allah al'amarin shirye su ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama ya shiryar da su su zaman to mabiyanka in Allah ya ga dama ya azabtar da su lalle su azzalimai ne sun yi abin da ya kamata a ce musu hukuma daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina sai da musu albarka kuma abin da zai ba ku mamaki daga cikin su sai da aka samu sama da mutum uku waɗanda suka zo suka musulunci su ne suke yaƙar annabin suka dawo sun yi imani da shi yaƙi suke domin su ba wa addini shi kariya da haka tsinuwa ba a son a yi tsinuwa musamman tsinuwa ta iyaye addu'ar iyaye ta kwarai da ta banza ko bi mana addu'a kyakkyawa da mummuna ta iyaye tana da tasiri iya kokarinka ka yi aikin alherin da babanka zai ce Allah maka albarka wani na gode Allah baka wanda zai maka kaga wannan kalmomin wallahi agla min al-dhahabi wal fidda kalmomi ne masu tsada kai iya kokarin ka ya zamanto wani lokacin yana yi amma ba sani ba yana tashi ma cikin dare bai ba sani ba amma wani lokaci zaka mai wani abin da zai ji dadi mahaifinka ya budu baki ya ce wani Allah saka ma da alheri an samu ɗaya daga cikin magabata wani ɗan shi matashi ne bai wuce shekara 35 ba sai ya rasu kana baran bi walidi ba aike shi ta rasu amma baban shi yana rayu biyayya da yake ma mahaifin shi in ana cewa biyayya ta ɓaci to wannan yayi da ƙarshe ranar da aka zo aka binne wannan yaron ana dawowa gida sai baban ya shiga gida mutane sun zo ta'aziyya sai ce ina fitowa sai daga hannun shi sama yace Allahumma inni radin anhu Allahumma irda anhu ya Allah wane ya kamni na yarda da shi yace ya Allah ina roƙonka kai ma ka yarda da shi tukun ya fito rinka amsar ta'aziyya mutane ɗaya daga cikin salihan bayi da suke zaune a wannan garin gobe da sai sai zo yace wani albishirinka yace goro yace na yi mafarki yace menene mafarkin da kai me ka gani yace na yi mafarkin Allah ya yarda da ɗanka saboda ka ce ka yarda da ɗanka ba Allah na sai fara hawaye yace lokacin da nayi wannan addu'ar yace sai da rufe gidana ba wanda yaji barantana in ce ka ji ne ka zo ka ce gani Allah ne gwada ba da haka iyaye neman addu'a su da kuma kaucewa tsinuwar su kai kokarin ka kauce duk abin da iyaye ba sa so in dai ba Allah bane yake so to kar kai ko ni yanda abin da kake son shi ya hakuri da shi ya hakuri da shi yarda iyayenka tafi yarda abin da kai kake so amma idan abin haƙƙin Allah ne to ko haƙin Allah ne ba a gaya wa iyaye baƙaƙen maganganu sai dai ba za a musu biyayya a cikin abin ba amma ko ba za a gaya musu ba da biyu wani e ni na ashe ka e to daga yau na canza addini musulunci nan da muka gada daga iyaye na bari asa iyaka ka gare wa kenan ko yace ya daina ba za ka mai biyayya ba amma ba za ka dawo bi ma na kai wannan ba amma idan aka zo aka ce ina da tijawan banza a unguwa kai haramun ne ka nuna shi bai halatta ba wani ka dawo addini na aba ba ne na na akan musulunci nan kenan ba za ka mini biyayya ba ba ba Allah baka hakuri gaskiya ba zan yi wannan addinin ba yayi fada yayi fada kaka tanka mishi in yace zai tsine ma albarka in baka dawo ba ishu karka ce tsine ishu uba ne kaka tanka mishi karka yi abin da Allah baya so amma ka fi ja in ja da shi dalilin wannan magana ‘yan uwa ayoyi ne a cikin alkur'ani musamman surat maryam annabi ibrahim a.s. shi ne wa abul anbiya ko baban shi da ƙarshe bayan ya mai nasiha shi ɗan ya yi ta ƙoƙari duk kalmar da zai faɗa sai ya ce ya ce ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya kai babana wani ilimi ya zo mini kenan ba wai hankali na ne yafi naka ba ba wayo na bane yafi naka ko hange a inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wani ilimi ne zo mini wanda bai zo maka ba shi yasa nake faɗin wannan magana fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhaf kaji kalmar ya abati ya abati ya babana ya babana bai taba cewa azar ba hatta wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha Allah ne yace wa mahaifin azara ba shi bane ya budu baki yace mahaifin nashi azara ba shi bane duk wannan ga baki dai ba sai ce a aragibun anta an alihati ya ibrahim ashe gumakan nan nawa da nake bauta ba kai kyamar su kake baka bin su la in lam tantahi in baka daina wannan magana ba la arjumannaka wajini maliya zan sa a jefe ka kuma daga yau ka in ƙara ganin ka bai ce ba to shi kenan na san ke na tafiya ta ka je da addinin ka ni in je da mu qala sai ce salamun alaik malamai suka ce salamun mutarakatin wa mufaraka salamun alaik na barka lafiya Allah ku ci zuciyarka ba assalamu alaikum ta sallama ba ce a salamun alaik na barka lafiya Allah ya huci zuciyarka kai hakuri ba sa haka zai bata ma da rai ba shi kalmar salamun alaik domin Allah ta'ala da ya zo mu ne yace wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi حول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي قالوا قولا يسلمهم من أذى الجاهلين wannan shi ake nishi ai ba wani ya gaya ma baka baka ce assalamu alaikum a assalamu alaikum faɗi maganar da za a rabu lafiya qala salamun alaikum sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya mahallu shahid anan shine mutum yayi iya kokari ya samu yarda iyaye kuma yayi iya kokarin shi wurin kaucewa tsinuwar su duk abin da mahaifinka zai ce zan tsine ma in ba kai kaza ba shiru ko da sabon Allah ne kar kai sabon Allah domin Allah ne ya bashi wannan haƙƙin Allah ne ya halice shi shi kuma ya aide ka shi ba shi ya halice ka ba shi aihuwa kai amma Allah ya halice shi ya halice ka ya halice kakan kakanka haƙƙin Allah yana sama da haƙƙin kowa amma duk da haka idan iyaye suka nemi a saba wa Allah ba za a saba wa Allah ba domin haƙƙin Allah ya fi nasiri ba za a ga musu bakar magana ba saboda me gudun tsinuwar su amma idan ya dage sai kai ko tsini ma kar ka yi magana kai dai ko tsinuwa yi domin haƙƙin Allah ka kiyaye tsinuwa ba za ta yi tasiri akan ka ba sai dai ka yi albarka ina ma dan fahimta amma kar ka yi abin da za ka sa yi sa shi yasa wani yace wai da ni da babana mun yi sabani kuma ni nike da gaskiya nace baban naka mai faɗin kai kake da gaskiya alƙari ne ko kuma wani dattijon da yake ƙanan babanka ko yayin babanka amma kai ɗa ka ce kun yi saɓani da babanka kuma kai kake da gaskiya a nan ya tabbatar rashin gaskiyarka ko da kana da gaskiya wani ne zai baka gaskiya ba kai zaka baka gaskiya ba tun da ya aife ka shine mai gaskiya wannan shine magana ka kauce wa kanka duk abin da zai ya tsinuwa tsinuwa tana da hatsari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana sun zo za su fita yaƙi da shi da sahabbai an ɗauko al'ummi suna abin hawa wasu suna kan raƙuma wasu suna kan dawakai sai akwai wani raƙumi guda ɗaya ke tirjiya ana ta jin shi me shi sai ga cewa ya ɓata mai lokaci sai tsine mai albarka ya tsine ma raƙumin da albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsine wannan sai ya tsaya sai ce me yake faruwa aka ce wane ne raƙumin shi yake tirjiya sai tsine mai albarka sai annabi ya ce ina raƙumi aka ce gashi annabi ya ce ku kora shi kada ya bi mu a ce mu ba tsinannu bane amma dabba tsinanniya tara tare da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai yi ba shi yasa hadarin tsayuwa da lalataccen mutum cikin al'umma wallahi in bala'i ya zo in zai shafe shi har kai tare da kai kamar yanda zama da nagari in alheri ya zo su ne nagari suka jawo wallahi sai ya shafe ka haka in kana zaune da lalatattu in bala'i ya zo sai ya shafe ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an taba yin wani taro na mutane suna karatun alqur'ani wai tadarasunahu fi ma bainahum suna karatun alqur'ani a tsakankanin su suna ambatar Allah akwai wani ya zo dan ya gana da wani shi ba karatun ya zo ba amma ya zo ne yana son ya gana da wani mutum amma bai isa ya ja shi ba saboda ba zai tashi ba sai an tashi da karatu sai ya zauna sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku wa'antan da suka taru a wuri kaza me suke yi suka ce ya Allah ambatan ka suke yi me suke fata ya Allah aljanna suke fata sai Allah ta'ala ya ce sun taba ganin aljanna sai suka ce ya Allah ba su taba gani ba sai Allah ta'ala ya ce da sun ga aljanna to da wani irin kwaɗayi za su suka ce ya Allah ba wanda ya san irin kwaɗayin da za su yi amma dai kam za su ƙara ƙaimi sai ka ya Allah bi ma'ana sanin kwaɗayin su da kuma kuzarin da za su yi ba wanda ya san irin shi sai Allah sai Allah ta'ala ya ce to me suke jin tsoro sai suka ce ya ubangiji suna jin tsoron wuta ne da hushinka sun taba ganin wutar suka ce ya Allah ba su taba gani ba to da sun taba ganin wuta ya za su yi sai suka ce ya ubangiji da sun taba ganin wuta sai sun fi kowa taka tsantsan da jin tsoro ba wanda ya san jin tsoron su irin kai ya Allah sai Allah ta'ala ya ce ina shaida muku duk zaman da suka yi gabaki ɗaya na yafe mishi duk wanda yake wurin na yafe mishi sai wani mala'ika ya ce ya Allah wani ba karatu ya zo saurare ba wurin wani ya zo yana jira ne su kare idan sun kare suna da abin da za su tattauna sai Allah ta'ala ya ce ku hada da shi ha'ula ila yashqa da ni su shi ma har da shi rahamar ta shafe shi duk wanda ya zauna tare da su bala'i zai ba me yake suna ashaka shine rishi rabo ba zai same shi ba kuma wallahi haka duk lokacin da wasu lalatatu suka zauna suna lalata ka zo ka zauna aka yi daya biyu na uku tare da kai wallahi in bala'i yazo sai ya same ka shi yasa zabar suwaye abokanan zaman ka dan ko a kiyama sai ka neme shi inda mutanen kirki ne ana baka littafin ka zaka rika ce ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya abokananka waɗanda ku zauna a nan duniya da danginka mutanen kirki sun zaka rinka nema shi yasa duk wuri wanda yake zai jawo tsinuwa ko wushin Allah kauce mishi to shine Allah ta'ala ya ce innal ladhina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minat waɗanda suke jifa suke zargi suke tuhumar mata masu kamun kai matan da basu ma san me ake kira da sunan banna ba basu san hanya ba ko ba aikin su bane almu'minatu mu'minai masu zargin su suna kokarin su bata musu suna lu'inu fi dunya wal akhirah Allah an ce su duniya da kiyama sai Allah ya ce wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma yaushe ne azaban mai girma za su same su sai Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da halsunan su za su harshen su zai ba da shaida a kansu wa aidihim hannayensu za su ba da shaidu a kansu wa arjuluhum sannan kuma ƙawarwarsu za su ba da shaidu a kansu bi ma kanu ya amalu na game da abin da suka kasance suna aikatawa yawma idin a wannan ranar yuwafihim Allah dinahum alhaq Allah zai cikan ya musu sakamakon su na gaskiya bi ma'ana Allah zai hukunci na gaskiya tsakanin su wa ya'lamuna kuma za su sani a wannan rana cewa anna Allah lalle shi Allah huwa alhaqu Allah shine gaskiya almubin gaskiya mabayyana inji Allah ta'ala a ranar tashin iyama masu irin wannan wanda Allah ta'ala la'ance su harshen su zai bada shaida akan su hannayen su za su bada shaida akan su kawawuwan su za su bada shaida akan su domin a gobe kiyama idan an zo akwai mutumin da za a ba shi littafin shi idan ya karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka yau kai kaɗai ka isa ka zamanto mai hisabi ba mala'ika bane zai ce ladanka dubu goma zunubinka dubu tara da haka wuce ka je aljanna ko ce ladanka dubu ashirin zunubinka dubu hamsin da haka wuce ka je wuta a'a ikra a kitabaka karanta littafinka kai za a ba littafinka karanta shi kuma littafin Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun za su riski duk abin da suka aikata a halarci a cikin wannan littafin saboda ni wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zalunta kowa komai in ka ga baka ga wani abu a cikin littafin nan ba to Allah ya shafe shi ya yafi akwai laifin da zaka kana tume amma ka bude littafin baka ganshi ba saboda ni da ka tuba Allah ya mai da laifin ya koma lada sai ka ganshi a bangaren lada ba za ka ci a bangaren zulmi ba amma waje duma aminu hadira wala yazlimu rabbuka ahada idan ya karanta littafin nan sai ce ya Allah wannan littafin ban gamsu da abin da ke cikin shi ba ina da ja kuma littafin shi ne fa mala'ikun nan da suke suke rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin Allah ya ce ya alamu na mata fa'alun duk abin da suka rubuta kana rasuwa sai su nade shi sai su kulla a wuyanka za a zo a ba wanka mai wanka baya gani domin ba shi ya rubuta ba Allah ya ce wa kullu insani alzamnahu ta'irahu في عنقه ونخرج له يوم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنا زوا قيامة za a hudda za ta karanta idan ya karanta sai ce ya Allah ina da ja ban yarda da abin da aka yi sai Allah ta'ala ya ce mala'ikuna sun zalunce ka ne ka ga wani abu wanda baka aikata ba daga ce da Adam wa kana al-insanu akthara shay'in jadala zai ce ya Allah ne ba ban yarda da kowa ba sai kai da kawai har mala'iku ya ce ya Allah bai yarda da su shikenan wane ne shaida to akan wannan abu baka yi ba sai ce ya Allah ne ba yarda da kowa ba sai kai na sai Allah ta'ala ya ce to arife bakin shi al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya sa a rufe harshe sai hannu yayi magana ya ce lokaci kaza a wuri kaza ya aikata kaza sai kafa ta ce da ni aka ji hannu ya ce lokaci kaza yayi kaza ya aikata kaza sai kafa ta ce da ni aka ji lokaci kaza ya aikata kaza a wuri kaza har abin da yake cikin littafin nan gabaki ɗaya hannu ya faɗa kafa ta ba da shaida sai ya saki bakin ba ya ce da dare kowa ba sai kanshi akwai wani kai da wuce hannu da kafa ne wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina a lokacin masu irin wannan gardama sai su kalli fatar jikin su sai ce yanzu ya kuke ba mu kuke ba da shaida akan mu an kum kunna nudafi duk rigimar da muke muna gardama ko ne muke karewa dan kuku shiga wuta amma ku kuke ba da shaida akan mu qalu sai sai fatun jikin sai sai an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay Allahn da ya ba ma komi damar yi magana shi ya ba mu damar yi magana domin a kiyama ƙasa za ta yi magana ƙasa da ka gani ƙasa za ta yi magana za ta ba da shaida akan ka ko ta alheri ko ta shari Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ƙasa za ta yi magana ɗa da mace lafiya katanga gidanmu tana magana yau ƙwarai dutse yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ladani da zai kira sallah face duk icen da ya ji ko dutsen da ya ji ko ta halitta sai ta ba da shaida ya Allah rana kaza ladan wani ya kira azhar ice da ka zo kusa da shi kai banna ko aka zauna aka dan aka yi wata banna za su ya Allah wuri kaza wani da wani ga ranar da aka yi kasar wurin sai ta bada bi anna rabbaka aw halaha to shine Allah ta'ala ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim hannayensu da kawar za su bada shaida kan su bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum alhaq ranar da Allah zai cika mu zai musu zai cika musu sakamakon su na gaskiya za su ga hisabi na gaskiya domin addini wal hisab da Allah ya ce maliki yawmiddin mamallakin rana addini ya ke nufi da addini wal hisab yawma zai wa fihim Allah dinahu alhaq wa ya'lamuna aran nan za su san cewa anna Allah huwa alhaqul mubin Allah shine gaskiya duk abin da yazo daga wurin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce a ranar za su yi da amma mai imani tun a duniya ya shaida ainihin yaqin zai gani a gobe kiyama amma ilmin yaqin yana da shi yana da yaƙini cewa akwai wuta akwai aljanna shi yasa yake aikin da za a shiga aljanna zai shiga aljanna shi yasa yake kaucewa sabo don kare shiga wuta amma su a wannan lokacin yawma idhin yuwafihim Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaq mubin a ran nan za su tabbatar da cewa lalle Allah shine gaskiya domin a wannan ranar za a zo da mizani Allah ya ce wa nada umawazina qis sai da mi li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a mizani ma'auni sikeli na adalci Allah ce a ranar za mu zo shi a ranar na za a auna abu uku za a auna aikin mutum za a auna littafin da yake ɗauke da aikin za a auna mai aikin kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka ga wani mutum mai jiki babban mutum amma a wurin Allah a ma'auni fifikin sauro ya fi shi daraja sana ko wanda za ka shi siriri ne a cikin mutane har ana mai dariya ire-iren suwa abdullahi dan mas'ud mutum ne siriri wata rana ya gusa wani yace sai iska ya rinka kadawa da shi kai kai tsammanin ba mutum asaba sabai sai suke dariya sannan kuma kwarmin shi ya bude sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke dariya sai suka ce ya rasulullahi abdullahi ba ramame ne ya rasulullahi siriri ne sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dikkatu saqaihi siriri ta ƙwabrin shi kuke ma dariya suka ce ya rasulullah wani siriri annabi ce kun ga ƙwabrin nashi guda biyu wallahi a kiyama sun fi dutsen uhudu nauyi a wurin Allah domin Allah ya nuna ma cewa imani ake aunawa ba nauyi jikin ba za a auna littafi za a auna mai aiki sannan kuma za a auna aiki aiki mafi nauyi a gobe kiyama shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu wani aiki da ya kai wannan nauyi wani ya zo da la ilaha illallah sannan ga salatin annabi ga istighfari ga karatun alqur'ani ga sallah ga azumi ga biyayya ga iyaye ga sauran ayyuka na alheri to wallahi wannan sai kai mamaki irin ran lokacin da ba zai wuce akan siradi ya wuce je aljanna kawai kana ganin shi ana sai ka ganshi a ciki akwai wanda kuma za a zo auna ana dorawa ana dorawa ana dorawa ana dorawa yana kallo yana Allahumma sallim sallim saboda wallahi in ka ji ana garaji a nan daga kaji mutum yana ba kanshi fatawa ko wallahi a duniya malam wannan abun da yake dai ba a rubuta giya ce a jiki ba sai ka sha da yawa ne za a yi maye so to na hudu na saida ai malam tun da kaɗan ne na saida ai halal ne ko kaga tambaya ya ba kashi ne kaga wani shi ake cima garaji wallahi a nan duniya ake ba garaji a kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yatakallamu yawma idin illa rusul wa kalamu rusuli allahumma sallim sallim a wannan ranar ba mai magana sai manzanni bai ce illa al-anbiya sai ce illa rusul ar-rusul a'la martabatan min al-anbiya manzanni annabawa ne amma masu maimanyan matsayi to ba mai magana sai a rusul su ma magana da suke faɗa shine Allahumma sallim sallim ya Allah ka gyara ya Allah ka kyauta ya Allah ka ji kai iya abin da suke faɗa kenan Allahumma sallim sallim an zo za a haukar sirati kowane annabi ya zo ya tsaya gefe yana ta ya Allah ka gyara ya Allah ka gyara ya Allah ka yi tausayi ya Allah ka tausaya al'umma shi yake so ga ta wuce annabi ya ce a cikin al'umma ta akwai wanda zai zo yana tsayawa kan sirati daga ya tsaya nan sai ka ganshi a can ya wuce Allahumma ja'alna minhu akwai wanda zai zo kamar kyanta kamar walƙiya zai wuce akwai wanda zai zo kamar ingarman doki katon doki ka duba wanda yake da gudu haka zai zo da gudu ya wuce akwai wanda kuma zai zo kamar gudun mutum akwai wanda zai zo kamar mai sauri akwai wanda zai zo a hankali don ba wurin garaje ba ne yawwa wallahi kasa jahannama ce kuma ba magana banda suwa ne Allah kowa sai ya bi Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya wa in minkum ay wa ma minkum kowa gada ce jisul ala matan jahannam wata gada ce da ake dora ta akan gadin bayan jahannama aljanna tana can can za a bi a tsallake tukun a yi sama domin aljanna tana sama ita kuma wuta tana ƙasa sai an tsallake nan tukun a je can sai a yi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gadar da ake magana ba irin gada bace wannan kai yau ko rami aka aka kawo filan shi wannan guda dai aka aji wani hajijiya za ta dauke shi fada haka ne ko ba haka bane to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi sirati yafi gashi zama siriri gashi ba zare ba yanzu ba ɗaukan zare ka sa ce allura da shi ake auna ma'auni ba ka ji wani yana cewa shekara ta saba'in amma yana sa zare ha alfahari yake da wannan ko kaga gashi bai kai wannan ma to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi sirati gashi ya fi shi kauri sannan ba kadai na aka tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi takobi kaifi kaifin shi kamar reza wani in ya biyo wuce kafa shi ta yanki amma yana kallon baya sai godiya ga Allah ce alhamdulillah mun tsira akwai wanda wallahi zai zo ya wuce nan ne ake bi eh nan ne kawai ya wuce shi kenan an wuce wuri Allahumma amin wani in ya zo ya wuce shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai zo kan sirani dare da zai wuce guduba siriri ne ya fi gashi ya fi shi kauri takobi ya fi shi kaifi kuma ba na aka tsaya ba jahannama ce a ƙasa ya fi takobi kaifi sannan kuma akwai kalali wasu abubuwa masu kama da me yake suna hamison ƙugiya wanda bai san inda wanda ya zauna inda ba ruwa abinda in guga ta fada ake sanyawa a yi zabarinta to kamar wannan haka suke zuwa suna gittawa wani ya zo wuce zai ja shi ya wuce shikenan sai ya kai shekara saba'in zai kai ƙasa tukun a fara lissafi Allah ka kiyaye ka ce ta ƙarshen muka sanya aljanna ce makomin akwai wanda zai zo a hankali yana bi da sando akwai wanda bai isa ma ya tafiya wallahi sai dai rere akwai wanda ya zo da gudu zai wuce wannan abin ya karce shi a baya wani a kafa wani a ina ne zai wuce yana wucewa wallahi kai tsaye zai ta guriya ga Allah akwai wanda kuma da rere zai zo ya wuce idan aka zo wannan wurin faka kumanta babu haske sai hasken da ka jere shi domin Allah ya ce wa jumi ash-shamsu wal qamaru yaqulu lil insani yawma idhin ayna al-masar Allah ya ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar an hada rana da wata Allah ya ce idza shamsu kumirat sai ta mi wa idhan nujumu tauraru hasken su ya bisa shi ita ma rana babu shi ma watan babu an hada su amma hasken ya bisa shi hasken arwallaka kaga wannan fuskar da kake wankewa wani arwalla ita ce fitilarka hannun da kake wankewa shine fitilarka kafar nan da kake wankewa shine fitilarka akwai wanda daga zuwa wurin sai ba ta nishe doki ya zo zai harkon gadar kuma ba irin wucewa ne ba ya zo wurin sai hasken ya doki ana nan sai hasken ya dawo sai ya fara tafiya in hasken ya tsaya sai ya tsaya ba a garaje a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda yana ririhe hasken shi ya doke ya dawo hasken shi ya doke ya dawo sannan kuma wannan karali sun karkarta jikin shi sun karta jikin shi sosai yana tsakar ririhe akan sirari yana tafiya ririfen nan nashi wuta ta hasken yana tsayawa sai ya tsaya in hasken ya dawo sai ya dawo haka zai wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum na karshe duk jikin shi rauni amma idan ya juya ya kalli wuta ya ga ba fada ba sai ce tunda Allah yake mutane Allah bai taba yin wanda yake so iri na ba kuma wallahi tsakanin shi da Allah yake faɗi wannan magana dan ya san Allah yana son shi ne shi yasa ya tsirata da shi wannan abin da kake gai gabaki ɗaya ba shi bane daga ya tsira an wuce wuri aljanna ce ba shi kafin a shiga aljanna ake shan wani ruwa duk abin da ka sha a aljanna ka sha shi ne don marmari ba don kishirwa ba kuma kowa yana yi bambanci marmari da kishirwa za ka ci abinci ka sha ruwa sai ka yi tatin sai ka ci ba ni shayi a yana ba kishirwa ba ta mi sunan shi yawwa to duk abin da za ka sha a aljanna ba don kishirwa ka sha ba ruwan da ka sha na fari bayan an tsallake siraɗi akwai waɗanda za a ce musu sha ruwan da kansu akwai wanda don girmamawa annabi ne zai ɗauka a kofi ya ba su sha Allah mu da Allah ruwa ne mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahla min al-asal ya fi zumuwa zaki sannan ya fi kankara sanyi sannan kuma ya fi madara haske sannan adadin kofunan da suke ke adadin taurarin da suke sama in ka sha to da kai da ishewa an gama duk abin da zaka sha a aljanna zaka sha shi ne dan dan marmari ba da ishewa ba shi yasa ake cewa kaga duniyar nan yau an yi kufir gobe akwai wuta can an yabo da yau an bude ita ce take rudan mutane yanzu wannan sai ta rude ka kamar ta da wancan yau kana da gobe kada yau kana murna yau jibi lafiya kalau yau kana murna amma aihuwa gobe kuma yaron ya rasu ko wani naka ya rasu ita ce duniya wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-unsa sai ce min nutfatin idza tumna wannan ita ce duniya a aihu a rasu a yi murna wata ra'ayi kuka ita ce wannan duniya sai ka yarda ta raba ka da wancan isa Allah ya ce fala ta gurran na kuma hayatun duniya wala ya gurran na kuma billahi ne wani ita ce duniya Allah ta'ala ce yau ma'izin yi wa fihim Allah dina kuma alhaq ranar da Allah ta'ala zai musu cikakken sakamako a wannan ranar wa ya alamu na zasu san cewa anna Allah huwa alhaqul mubin Allah shine gaskiya mabayyana duk wani shakku da da yake da a duniya ana zuwa kiyama babu shi duk wani wanda bai yarda da Allah ba tun a rumunin mutuwa zai ci ya yarda a ce babu a rumunin kiyama zai ƙara garsuwa shi ma ina annalahum dhikra ta yaya wa'azi zai amfane shi shi sa zaka suna cewa ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin sai Allah ta'ala ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl walau ruddu la adu lima lahu an wa innahum lakadhibun Allah ta'ala ya ce abinda suke ɓoyewa na sabo da abinda suke ɓoyewa na kafirci sakamakon shi ne ya bayyana a gare su Allah ta'ala ya ce walau ruddu da za a maida su duniya la adu limanuhu anhu abinda aka ce kar su yi kin sai sun duk da sun ganta wallahi in aka ce su koma duniya suna koma iskar duniya ta karsu shikenan an wuce wuri Allah ta'ala ya kyauta yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin kalma alkhabisatu lilkhabisin bayani ne mai tsawo zamu shiga akan shi gobe idan Allah ta'ala ya kai mu abin da mu faɗa daidai Allah ta'ala ba mu nada abin muka kuskure Allah ba sarki ya tsina No. Alaikum salam. وعليكم السلام yau shi ake salatu tasbih ana yin salatu tasbih ko da daddare ko da rana lokaci uku ne kawai ba a yi shi lokacin da rana take fitowa ba a yin kowace nafila lokacin da rana take tsakiya shi ma ba a yin kowace nafila da salatu tasbih da kowace sallah sannan kuma da lokacin da rana ta yi ja ta kusa fadawa shi ma ba a yi nafila wallahu alam menene hukuncin ma'aikacin da zai bar biron shi ya shiga wani daki daban domin ya yi wata ibada amma a cikin kurgin ne ai shi aiki in akwai aiki ake yin shi in babu aiki babu laifin da ya hana mutum ya ibada ko da yana wurin aiki dan ibada Allah yi ka shi kanshi aikin yana cikin ibada idan ka bi haƙin Allah a cikin shi duk aikin da zai hana ka ibada karka yi shi ina ba za mu fahimta idan har ya zamanto kana aiki ne ka zo ka rubutun da za ka yi kayi ko rapor da za ka yi kayi ko kuma haɗuwa da wasu kayi mutane sun huta kana damar da za ka iya yin nafila da safin ka da kowane makamacin haka ina ba za mu fahimta da haka ba ana nufin cewa in ka zo ka zauna ba duk wani ma'aikaci da aka ɗauka aiki babu a cikin kwantarakin shi da aka rubuta cewa akwai awa biyu ko awa uku a cikin yini na yin sallah akwai shi ne babu amma shi kanshi wanda ya ɗauke ka aiki ya san cewa za ka yi ina ba za mu fahimta da haka wannan ba laifi ba ne bismillah tunda cewa ya a cikin kurkin ma'aikatar ba wani wuri ya fita daban ba domin ya je wani abu daban ina ba za mu fahimta Allah ta'ala mai tambayar shi na farko? ha? tambayar farko? mutum yana iya addu'a a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bawa halin da bawa ya fi kusa da ubangiji shine lokacin da yayi sujada annabi yace ku yawaita yin addu'a a cikin sujada tambayar shi ta biyu shine cewa ladan idan yana kiran sallah kana maimaita abin da yake maimaita ko da kana cikin bandaki a in kana cikin bandaki baka maimaita sai ka bari sai ka fito ko da ko zai kare in dai kana da niyya Allah zai baka lada domin baka samu kai bane kamar shi na uku kabbara ta farko ne a tarawih mutum zai niyya ko kuma a kowace kabbara harama a kabbara farko ne zai niyya tarawih sai dai inda a ce a rullar shakar ya je sake ko na makamta haka wannan ya dawo sai sake niyya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بس lafiya da jami'a Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasu Allah ka yafe musu idan sun mutu za su samu cikar imani ya Allah kamar yadda ka tara mu anan ka yafe mana zunuban mu ka tara mu gida aljanna bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkanin sharri ya Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da zamana mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gaba ki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin